الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjidu da'watu al-irshad domin ci gaba da karatun littafin muna bulughul maram muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu lada da ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba muna a cikin kitabul at'ima kitabul at'imati littafi mai bayani akan abinci da kuma abubuwan sha a yau za mu tashi babul abahi kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau ko kuma mu yi da na jiya tazawwar min at-taqwa fa innaka la tadri إذا بان ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سقيم فكم من صحيح عاش من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر كي بجري نزورا الله مدوكاكين سركي دومين بكسان إذن الصباح تيبا إذن دريبا هل ذاك الصباح نواني ميلاهيا قصم متوى تدوكيسا nawa ne maras lahiya bayan suna da ba su da lahiyan suka samu lahiya har suka yi rayuwa wadda take mai tsawo fadawim ala taqwal ilahi fa innaha amanun min al ahwal fi mawqif al hashr kadawama akan takawa akan tsoron Allah domin ita ce mafi girman abin da zai tseratar da kai daga wahala da tashin hankali na ranar alkiyama Allah ya kara mana tsoronsa yan uwa masu girma babul adahi babul adahi babi mai bayani akan al-adahi al-adahi mufradkin sa shine al-udhiya al-udhiya hiya ma yuzakka fi ayyamil eid bi niyyatin nusuki shine dabbar da ake yankawa a ranakun sallah da niyyar layya wannan shi ake cima al'udhiya ma'ana dabbar da ake yankawa don yin layya to wannan hadisin zai muna bayani wannan babin zai muna bayanin hukumce-hukumcen layya kenan ala ya ce an anas ibn malik radiyallahu anhu an karɓo daga anas ɗan malik allah ya dada shi أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظى الله سيادة أمنت الله سكارة تبتع أجريسا كان يضحي بكبشين يا كسنتي ينعي اللي دا راغنا غدابيو أملحين ما سبكي دا ولي شيني معنى أملحين أقول سفسروا لي وانا باوانا بنا أملحين أقرنين ما سكهوني غدابيو mara masu manyan ƙahoni wa yusammi kuma yana yin bismillah in zai yanka wa yukabbiru bayan ya ƙare sai ya kabbara wa yadda urijlahu ala sifahihima kuma yana ɗora ƙafarsa a kan kumcensu wa fi lafzin a cikin wani lafazi zabahahuma biyadihi ya yanke su da hannunsa متفق عليه وفي لفظ أو لفظ سمينين راغناني ما سكت شين سمينين بالسين ولأبي عوانة لفظين أبي عوانة في صحيح أتكين لتافل سإنجنتك سمينين بالمثلثة معناه دساء بدل السين maimakon silin wannan yana nuna daga cikin balaga ta larabci shine zaka ga sunaye guda biyu masu kama da juna bambancin su kaɗan ne an gane da kyau ko wannan ana ce masa jinas da larabci aljinas saminaini saminaini wanda yake da sinun assamin shine abin da yake da kitse yake da mai an gane da kyau ko shi kuma assamin shine abin da yake da tsada kenan shi ne ma'anan anan a wata riwayar saminai ne ma'ana masu tsada wa fi lafsin a cikin lafazi da muslim na muslim wa ya yana cewa bismillahi zan yanka da sunan Allah wallahu akbar Allah shi ne mafi girma wa lahu min hadithi aisha radiyallahu anha har yanzu yana da ma'ana shi muslim a hadisin aisha Allah ya dada ita amara bi kabshin akran ya umurta da a kawo masa rago wanda yake da manyan kahoni ya fi sawadin yana takawa a cikin baki ma'ana wannan kinaya ce akan kawahunsa bakake ne shine ma'anan ya fi sawadin kawahunsa bakake ne wa ya fi sawadin kuma yana kwantawa a cikin baki ma'ana cikinsa baki ne kamar fatar cikinsa baka ce wa yanzuru fi sawadin kuma yana kallo a cikin baki ma'ana kewayen idanunsa baƙaƙe ne li yudhi bihi yana sa a kawo masa shi dan yayi layya da shi fa qala sai ce ishhadil mudiya manzo Allah ce ma Aisha ke kwasa wuka ki bada wuka thumma akhadha sannan ya dauki wukar fa adja'ahu sai ya kwantar da ragon thumma zabahahu sannan ya yanka sa wa qala sai ce bismillah da sunan Allah zan yanka Allahumma taqabbal min Muhammadin ya Allah ka karba ma Muhammad wa ali Muhammad da iyallan Muhammad wa min ummati Muhammadin da kuma al'ummar Muhammad wannan hadisin yana karantar da mu abuwa kamar haka na farko yana nuna rago aka yi so a yi laye da shi kuma ragon ma ana son mai ƙahoni kuma sannan mai kitse mai tsada bayan wannan kuma ana son wanda yake da mai yake da suna wari da baki an gane ko an yi son wari da baki da wari pes amma mafi yawanci mutanenmu sun yi son wari pes an gane ko wannan shi ne kenan mai wari da baki manzon Allah ya yawan yin layya da shi da kun ga a cikin siffarsa da aka yi cikin sa baki kawahunsa bakake kewayen idanunsa bakake sauran jikin nasa mai yake da suna wari sannan wannan yana nuna ladabin yanka shi ne ana so mutum da ya yi layar da kansa ya yanka sannan kuma ana so a wasa wukar da za a yankawa da ita ya koya mana wannan hadisin addu'ar yanka dabbar layya bismillahi da farko ko bismillahi wallahu akbar sai ka yanka bayan ka kare sai ka ce allahumma taqabbal minni wa an ahli ko kuma ka kawo wannan sigar ta zo a hadisi Allahumma taqabbal min Abdul Malik misali in ni ne zan yanka wa Allahumma taqabbal min salah min salahuddin wa ali salahuddin bai bai kamata mu bada misali da salahuddin ba tunda tuzuru ne an gane ko mu bada misali da da zan bada misali ana niyya kana layya an rubuce ba ka layya ba jayyid misalin mai aure kenan bayan ya zano sunansa sai ya zano iyalinsa ya Allah ka karba min da ni da iyalina an gane da kyau ko ita ce Allahumma hadha an anni wa an ahli ya wadata ko Allahumma taqabbal anni wa an ahli wannan shine kenan hadisi na gama ne ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira allah ya da shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun duk wanda ya kasance yana da yalwa ma'ana yana da hali na yayi layya wa lam yudhi sai bai yi layya ba fala yaqrabanna musallana to kada ya kusanci wuraren sallar mu ma'ana kada ya zo wajen idi kenan an dauke masa an yahi masa rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa ibn majah da ibn majah وصححه الحاكم إمام الحاكم يا إنجان تاسع لكن رجح رجح الأئمة غيره وقفه سيدي wasu malamai suna rinjayar da cewa wannan magana ta abu huraira ce ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a takaice da wannan hadisi hadisi ne hasan yuhtaju bihi ana buga dalili da shi kuma wannan yana daga cikin dalilin da wasu daga cikin malamai suka buga na cewa layya wajibi ce an gane da kyau ko layya wajibi ce domin idan dalilin baka yi layya ba an ce kan ma ka zo wurin sallah kina yana nuna me yana nuna kayi lahi ko ba a cewa ku mutum yayi lahi sai in ya bar abin da yake dole in ka bar sunna ko ka bar mustahabi ba kai lahi ba sai dai kayi khilaful aula amma idan ka bar abin da yake dole shine za a cewa kayi lahi wannan shine dalili na wasu malamai wasu malamai suna ganin layya sunna ce muakkada ma'ana sunna ce mai ƙarfi wadda duk musulmi mai kokarin koyi da manzon Allah yana kokarin yin ta wannan shine kenan a takaice dai mun ce sunna mu'akkada ce ko farilla ce duk dai musulmi wanda yake da kwaɗayin shiga aljanna da kwaɗayin koyi da manzo Allah ba zai barta ba mala yace wa an jundab ibn sufyana an karbo daga jundab dan sufyan radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace shahidtu al-adha na halarci layya ko na halarci sallar idi ta layya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da ma'aikin Allah falamma qada salatahu lokacin da ya kare sallarsa bin nasi ga mutane nazara ila ganamin yayi dubi zuwa ga wasu ƙananan dabbobi qad hat wanda har riga an yanke su faqala sai ce man dhabaha qabla as-salati duk wanda ya yanka ma'ana ya yi layyaka min a yi sallar idi falyadbah shatan makanaha to ya yanke wata dabba maimakonta wa mallam ya kun zabaha wanda bai riga ya yanke ba falyadbah alasmillah to ya yanka akan sunan Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisin yana bayanin cewa lokacin da layya take halatta shine idan aka kare sallar idi matukar kai yanka ba a kare sallar idi ba a sallame ba to layyarka ba ta yi ba an gane da kyau ko ba sharadi bane sai liman ya yanka in dai an kare sallar idi to shikenan domin tana iya limamin baya da rago ko ana samu haka nan akwai wata shekara an jima sosai a anguwarmu tun ban fara limanci ba na sallar idi masallacin da ke a unguwa babban masallaci ne a lokacin sallar asuba aka zo masallacinmu da yake ina da masallaci na kamsu salawat aka ce min da Allah bayan sallah ana so a yi bayani akan limami wanda zai ba da sallah yau sallar idi baya da rago limamin anguwa baya da rago don haka ana neman taimako don a tattara a sai masa ragon layya an gane ko wannan shine kenan wannan shi ga limamin ba aibi ba ne amma yakan iya zamanto aibi ga su 'yan anguwa ko a ce anguwa gaba ɗaya a ce limamin ku ba ya da ragon layya ko bai yanka ragon layya ba ko ba ku yanka don shi ba ku yanka don saboda me don saboda sallar da zai baku an gane da kyau ko wannan shi ne kenan haka aka yi kenan ba sharaɗi ba ne sai limamin ya yanka in dai an sallame sallah to shi kenan kuma kowanne mutum zai aiki da inda yake sallah tana ɗayewa masallacinku an yi saurin ƙare sallar idi kenan ba sharaɗi ba ne ka ce sai wasu sai wancan masallacin su ma sun ƙare sannan ka yanka a'a da dai inda kai sallah an ƙare to shi kenan ya halatta ka yanka mala ya ce wa anil barra ibn azibin radiyallahu anhuma qala an karɓo daga barra ɗan azib allah ya da su shi da ma'aikinsa ya ce قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya tashi a cikinmu faƙala sai ya ce arba'un la ta juzu fi dhahaya abubuwa guda hudu ba sa halatta a wajen layya al'aura'ul bayyinu awaruha makamniya wadda makamtakarta ta bayyana al'awar shi ne ma'anan kamar ijiyar mikir suna ijiya guda ta samu illa in mutum yana da matsalar ijiya guda ana ce masa aura an gane da kyau ko kenan ma'ana dabbar da ta samu matsalar ijiya guda kuma matsalar ta bayyana da kaganta kasan ijiyar ta guda ba ta yi kenan idan aka ce ijiya guda kenan ana nuhin min babu aula ijiya biyu ko wannan shine kenan wal maridatul bayyinu maraduha da maras lahiya wadda rashin lahiya ta ya bayyana wal arja'ul bayyinu zal'uha da kuma a gurguwa wadda gurguntakar ta bayyana ko kariyar ta bayyana wal kasiratul lati la tunqi da guzuma wadda take ba ta da bargwai ma'ana da tsohuwa wadda ba ta da bargwai rawahul khamsa marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wa ibn hibban da ibn hibban wannan hadisin yana bayanin aibubukan da suke hana a yi layya da dabba wanzu Allah ya zano wannan su kaman su ne ru'us ma'ana su ne usul su ne asallai na aibubuka amma in ba su ba akwai wanda ba su ba na farko shine makamtaka an gane da kyau ko na biyu shine rashin lahiya to wanda rashin lahiya shine abubuwa da yawa za su iya shiga an gane ko idan aka ce rashin lahiya kenan da haka wadda mai yake da suna take zazzabi ko ko akuye ba su ko dabbobi ba su zazzabi suna zazzabi ko wadda ke zazzabi misali ko kuma wadda mai ke da suna wani wasu kuraje suka hito mata daga jiki kunga dukkanin shi rishin lahiya ne alhali bai zo a hadisi ba amma da an sashi a cikin almarad ya shiga na gaba shine gurguntaka ya kasance haka dabbar ta zo ko kuma a daga baya ne aibi ya same ta kafa ta kare ko abin da ya kama da haka na ƙarshe shine rishin bargwai sai ya nuna ana son dabba wadda take mai jin kanta domin idan mutum yi haka ya girmama sha'airkin Allah Allah yake cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub na eh eh sosai abin da yasa nake tsohuwa dan mafi yawanci su ne ba su da ba su da kitse amma ba sai tsohuwa ba duk dai wanda ba ta da bargwai duk jemammar dabba an gane ko to manzo Allah ya sata daga cikin abubuka suna daga cikin abubukan da ba sa halatta ailai da dabba ana cewa alkasira ana cewa tsohuwa ne na mafi yawanci su ne ba su da bargwai da hausa ana cewa guzuma mai ciki ana ce mata guzuma dabba ma tsohuwa ana ce mata ne guzuma don me yasa na saboda mace mai ciki ba kowace mai ciki ake ce ma tsohuwa ba sai wadda cikin nata yayi nisa sosai kamar irin wata bakwai kin nan zuwa sama wadda da take take tashi da take zamnawa ko an kamanta ta da da guzuma ta dabba ne don saboda ita ma haka dabba in ta suwa haka take yi gajiya da wuya take zama da wuya take tashi jayyid mali ce wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa Allah ya ce la tazbahu illa musinnatan kada ku yanka sai dabbar da ta wuce shekara ɗai ita ce musinna sai dabbar da ta wuce shekara ɗai illa an ya asura alaikum sai idan abin ya tsananta a gare ku kun rasa fatabbahu jaza'atan min ad-da'ni sai ku yanka jaza'a daga cikin nau'i na tumkiya tumkiya da rago su ake ce ma ad-da'an kenan wannan hadisin yana nuna dabbar da bata kai shekara ba cikin ƙananan dabbobi baya halatta a yi laye da ita sai nau'i na mai ke da suna tumkiya da rago ita ke ce ma jaza'a jaza'a ita kuma ita ce wadda ta wuce wata shidda ta cika wata shidda ta shiga a cikin wata na bakwai ita ke ake ce ma jaza'a kenan sai ya nuna cewa rago in ya wuce wata shidda ya halatta a yi laye da shi ko shi min babin larura babi na larura shi yasa wasu malamai ba su ma kawo halaccin sai su ce kawai sai mai shekara guda hatta a wajen raguna sai idan abin ya tsananta sannan sai a koma ga wanda su kai shekara guda ba wa an aliyu radiyallahu anhu kala amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya umarce mu an nastashrifa la'aina mu daga kai shine a mikin suna al-istishraf shine mutun ya daga kai dan ya kalli wani abu an gane ko amma abin da ake nufi anan shine ya umurce mu da kula da mu kula da wannan abubuwan guda biyu al'ainu idanuwan dabbobi da za a yi layya da su wal udhunu da kuma kunnuwansu wala nudhi bi aura kada mu yi layya da dabbar da take da makamta ta ijiya guda wala muqabalatin ko kuma dabbar da me yake da suna saman bi ake ce mata kunnai an gane ko ko kuma dabbar da saman kunnanta ya tsage an gane ko ko ya cire saman kunnanta ya cire wala mudabara ko kuma dabbar da kasan kunnanta ya cire wala kharma'a ko kuma dabbar da tsakiyarta ya tsage an gane ko dukkaninsu wannan nau'i ne na aibi da ke ga kunnuwa in aibi na sama ne sai a ce me ke da suna muqabala in aibi na ƙasa ne sai a ce mudabara in aibi na tsakiya ne sai a ce mi harma'a tsagewa ko kuma cirewa wala sarma'a ko kuma wadda haƙoranta na gaba suka cire ita ce sarma'a akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wal arba'a wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa ibn hibban da ibn hibban wal hakim wannan hadisin yana da nuna muna dabban layya ana so a kula da ita ya kasance ba ta da aibi domin Allah ne za a yanka ma wa an ali ibn abi talib daga ali dan abi talib radiyallahu anhu kala Allah ya da shi ya ce amarani annabi sallallahu alaihi wa sallama an aquma ala budnihi manzo Allah ya umurce ni akan in tsayu akan tagunnansa ma'ana raƙumansa da ya kai hadaya a Ka'aba wa an uqsima luhumaha wa an aqsima luhumaha da kuma in raba naman su wa juludaha da kayan shinhidar su shine ajilla ko kuma julud an gane da kyau ko ba hatu ba kayan da ake juludaha shine fata jilalaha shine kayan da ake ake ruhe dabbobin da su kenan juludaha daga aljild ne jilalaha shi kuma daga me yake da suna ajilla ne kenan julud watun dabbobin in kula da su wa jilalaha da kuma kayan shinhidar su alal masakin in kula in raba su da miskinai wala u'ti fi jizaratiha minha shay'an kada in bada komai a wajen ga wanda yayi hidar su ko kuma ga wanda ya kasance mahauci a wajen kula da su shine jizaratiha ma'ana hidar su kada in ba shi komai daga ciki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna abubuwa guda biyu na farko ya halatta ka wakilta wani ya yanka maka dabbar ka talayya amma malamai suka ce abinda aka yi so ko da ba kai zaka yanka bai kasance kana tsaye za a yanka a gaban ka abu na biyu shine yana nuna dukkanin abinda yake ga dabbar layya baya halatta a saida shi sai dai a yi kyauta da shi an gane da kyau ko shi ne wannan idan kuma raƙumma ne hatta hidar da ake musu ita ma tana shiga a cikin baya halitta a saida ta ita ma za a yi kyauta da ita kamar ita ma cikin layyacce wannan shi ne kenan tunda raƙumman da ake tahiya da su wajen hadaya akwai shinhiɗa da ake musu to wannan shahidin su ne malan jilalaha da manzo Allah yake su ma ba za a yi kyauta ba za a saida su ba sai dai a yi kyauta da su ga miskinai wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala daga jabir dan abdullah Allah ya da su shi da ma'aikinsa ya ce naharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyya mun soke a zamanin manzon Allah a shekara ta hudaybiyya albadana taguwa an saba'atin mutum guda bakwai walbakara an saba'atin ita ma haka saniya daga mutum guda bakwai rawahu muslim muslim rawato wannan hadisin wannan hadisin yana nuna ya halatta mutane su yi tarayya wajen yin layya ta raƙumi ko layya ta saniya in ba shi ba sauran dabbobin da ake layya da su mutum guda kawai zai iya yi ba za ka ce ba bari ka haɗa kai da matarka musamman maza masu mata masu aiki sai ce to in kin ɗauko salar ki kawo wani abu in haɗa sai a so ragon layya an gane ko in dai da sunan kubi ne za ku yi layyar da sunan kun haɗa kuɗin ne akan kubi ku sai to wannan layyar ba ta yi ba sai dai ka haɗa da sunan kai za ka sayi an gane da kyau ko domin su shiga ne za su yi a cikin niyyar ka ta yi lokacin da za ka yankawa su samu lada a ciki ko makwabci da makwabci su haɗa su sai rago wannan duka sai dai su sai don su ci nama amma ba don su yi layya ba amma saniya ko kuma raƙumi ya halatta mutum bakwai ko ƙasa ga haka su haɗa su sai saniya ko kuma raƙumi su yi layya da shi wannan shi ne kenan wallahu ta'ala ala wannan shi ne ƙarshen babin mai yake da suna al'adahi abinda ya shahi dabbobin da ake rankawa na layya na na idan an yi ta da lam a dan shaida dakon wannan duka baya halatta duka yana iya sa wannan aibin an gane ko inda ya talla yace ba a yi mata shaida da wannan raƙumi shine ake yi ma shaida ko shi ba ta hanyar kunnai ba abin gani ake musu kaman ana sa ƙarfe a cikin wuta ya yi zahi sai a zo a yi wani rubutu in ma wani zane ko kuma wani rubutu haka dai wanda zai nuna alaman wannan tawana ce amma sauran dabbobi in dai alama ga kunnai ce kunnai da idanu suna daga cikin abin da ake girmamawa ga dabba talayya idan ba a yi musu alama idan mutum yi haka cikin bai sani ba har ya riga ya yi layya to wannan kun ba ne amma ko da bai sani ba ya hude su bayan ya hude ya sani to shi kenan layyar ba za ta yi ba na'am eh wannan wannan kuskure ne ai shi yasa kenan wannan muhimmanci sa shine idan ka zo sai sai ka ne kun ga ai shi yasa a hadisi mai manzo Allah yace mai wace amarna rasulullah an nastashrifa al-ayna wal udna manzo Allah ya umurce mu idan zamu sai dabba mu rika kulan idanunta da mi da kunnuwanta wannan kamar yana nuni da cewa manzo Allah ya san da mafi yawanci ana alama ga mi da kunnuwa shi yasa kenan ya keɓance kunnuwa akan sauran gaɓoɓi wannan shi ne kenan irin wannan karatun yana da daɗi a lokacin layya wannan shi ne mala ya ce babu al'aƙiƙa babu mai bayani akan aƙiƙa mai ake ce ma aƙiƙa shar'an hiya ma yuzbahu lil gulami fi yawmi sabi'ihi shine abinda ake yanka ma yaro idan aka aihisa rana ta bakwai an gane ku rana ta bakwai ba rana ta takwas ba kamar yadda aka saba a al'adance ko da yake yanzu mutane sun fara ganewa yana daga cikin kuskuren da ake yi a da sai a ce in aka aihi yaro ran da aka aihisa to ranar sai ta komo in aka aihisa lendi sai a ce wata lendi in ta komo aka aihisa lahadi sai wata lahadi sannan za a yi biki wannan rana ta takwas sai ba rana ta nawa ba ba rana ta bakwai ba wannan shi ne kenan wannan kuskure ne mai yake da suna al'ada ce wadda ta saba ma suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa kuskuren fahimta ne da kakanninmu suka yi wallahu ta'ala a'lam wannan shi ne kenan kenan a takaice al'afika dabbar da ake yanka ma yaro rana ta bakwai bayan aihuwarsa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga ibnu abbas allah ya da su shi da ma'aikinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzo allah akka anil hasani ya yanke ga alhassan wal husaini da kuma alhusaini kabshan kabshan rago rago mana kowannensu ya yanke mishi rago guda guda rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa wasu haha hubnu kuzaima ibn khuzaima ya inganta sa ibn jarud da ibn jarud wa abdul haqq da abdul haqq lakin rajjaha abu hatim irsala sai dai abu hatim ya rinjaye da cewa hadisi ne mai da suna hadisi ne mursal wannan shine kenan ma'ana dai hadisi ne wanda yuhtajju bi wa akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya hutar da shi min hadisi anas da hadisin anas nahwahu makamancinsa Hassan da Husaini manzo Allah ya aihe su a ba manzo Allah ya aihe su kuma aka ce manzo Allah ya yanka musu wannan me yake nunawa sai nuna cewa ashe ba dole sai uban ba zai yi ne zai yanka ma yara idan kasance uban baya da kinan yanzu hakin yana komowa gawa dangi akan su taimaka ma uban wajen yanka domin a lokacin ali da ya samu alhassan da husaini shi kanshi ali ba wani ba wani girma ke gare sa ba domin ya yi aure na da shekara goma sha takwas an gane da kyau ko to dan shekara goma sha takwas bayan shekara an samu aihuwa to kun san akwai saura ko domin sadakin ma da wuya aka samu sadakin sadakin da ya ba fatima wata riga ce da ke gare ta ta sulke bayan manzo Allah ya ce ka kawo sadakin aura maka ita ce baya da komai ce to ina rigar nan taka ta sulke je ka saida kawo ta a bata a matsayin sadaki to kinan da aka same su Ali yana cikin talauci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mishi wannan kun ga wannan sai nuna haka ake so sarakuta ta kasance kishiyar sarakunan zamani yanzu su in sun aura maka diya kaman kasuwanci ne za su yi da kai an gane ko shi yasa in ma kai talaka ne ya ku bayu ba a baka diya alhali kuma idan ka aura ma mutum yarinya to kamar ya rage maka aiki ne amma yanzu jiran suke a kawo musu to ga su su manzon Allah su ma suke ci da wa sarakunan su wasu ke cewa ya zan sai da tunkiya ta tazo tana ci mini me tana ci mini tsaba wai me suke ni in aura ma talaka diya alhali baka san talakan me zai zaman to nan gaba ba wannan shine kenan wannan sai ke nuna yana da kyau idan zamu ba da diyan mu kada mu sa kuɗi a gaba kada mu sa akan mu cewa zamu aura musu don su amfanar da mu wani abu na daudar duniya su amfanar da mu amma amfani na addini amfani na tarbiyyar diyanmu amfani na ta dalilin a samu zurriya in samu shikoki masu albarka in ina da in taimaka masa wannan shine me ke da suna sarakuta mala yace wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya dada ita akwai wani labari da yake bani dariya wani dattizo ne yake da ɗiya da yawa musamman ɗiya mata to daga cikin ɗiyan nasa akwai akwai guda wadda in mijinta ya zo sai tsohon ya ƙi hitowa su gaisa mana tsohon babu ruwan shi da shi baya girma masa sai aka ce lahiya sai ce ko jikka in ya zo bai iya huda ya baka ba an gaya da kyau ko shi yasa to shi su rike in ya zo ba a ma hitowa a ne ba a ma hitowa a gaida sa amma sauran in suka zo wata har kilishi ake sai a kulla musu a kai su domin garinmu akwai kilishi haka yake yi wancan baya saki shi yasa me yake da suna ba a ba a tarbensa da hannu biyu kun ga wannan bai dace ba Allah ya ganar da mu mala yace wa Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amarahum lalle manzo Allah ya umurce su an yu'aqqa anil gulami a yanki ma yaro shatani rago guda biyu mukafi'atani wanda suke isassu ma'ana masu shin kansu sai nuna wajen wajen me yake da suna yankan rago na aihuwa shi ma ana so a samu mai kyau wa anil jariyati shatun ita kuma jaririya a yanka mata rago guda an gane ko lafazi na shat yana dokan ismun ne na jins suna ne na jinsin ƙananan dabbobi musamman rago da tumkiya kina aka ce shat ba ana nuhin dole sai tumkiya ba rago na shiga tumkiya na shiga kina abinda wannan hadisi yake nunawa namiji sunna ne a yanka mishi rago guda biyu an gane ko mace kuma guda wannan shine kenan rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito sa wa sahahahu kuma ya inganta sa wa akhraja al-muslim al-khamsa marawaita hadisan nan guda hudu sun hutar an ummi kurzin an karbo daga ummi kurz alka'abiyya nahwahu lakabinta ne alka'abiyya nisba ce zuwa ga me da suna danginsu mala yace wa an samura radiyallahu anhu an karbo daga samura Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce kullu gulamin kowanne yaro murtahanun bi aqiqatihi yana ya ta'allaka ne da yankansa na suna wannan kalima ta murtahanun za mu ga me ma'ananta tuzbahu anhu yawma sabi'ihi za a yanka masa ita ranan bakonsa kun gani yau masabi'ihi ranan bakonsa ta aihuwa wa yuhlaku sai a yi masa aski wa yusamma kuma a yi masa suna ko a sanya masa suna rawahul khamsa marawaita hadisan nan guda guda biyar suka rawaito sa wasu hahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wannan hadisin yana nuna me yake da suna amfanin ubaya an daya amfana daya amfanin ubansa ya ta'allaka da ragon da za a yanka masa ne wannan kalima ta murtahanun malumai sun mata fasuri daban-daban amma fassarawar ta mafi inganci ita ce fassara ta al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa abinda manzo Allah yake nuhi da murtahanun shine kowanne yaro ba zai iya amfanin ma'aifinsa ba sai in ma'aifin nasa ya yanka masa ragon suna idan baka yanka ma ɗanka ragon suna ba to ba zai amfane ka ba ranar ina ranar alkiyama don me yasa ba a ce nan duniya ba don wannan tana iya ka gani amma alkiyama shi wannan abu ne wanda ke sai kaje za ka gani kuma musamman ana nuhin yaran da suka mutu tun kamin su balaga an gane da kyau ko a nan ne malamai suka yi istintaji akan cewa idan aka aihon ma mutum yaro ko da a ce ya mutu kamin biki ana so a yanka masa rago don saboda wannan shi yasa yaron ya amfane ka domin manzo Allah ya ba mu labari akan cewa dukkanin wanda Allah ya ba sa ƴaƴa ƙanana da suka mutu guda biyu kamin su balaga za su cece su a ranar alkiyama a wata riwayar ma hatta guda inda har mutum ya yi ihtisabi ma'ana ya haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah to sai malamai suka ce anan ana nuhin lamunin ya amfane ka sai an yi masa yanka sai an masa an yanka masa ragon suna kinan wannan yana nuni ga duk wanda ya samu aihuwa idan dan ya rasu ko da ba a kai lokacin suna matukar ya zo da rai to ana so a yanka masa ragon suna an gane da kyau ko ku ba dole bane wai in kana so ya amfane ka a alkiyama akwai wanda to bai so da ya amfane sa alkiyama kowa na son haka an gane da kyau ko sannan na biyu yana nuna a mekin suna a rana ta bakwai ana ma yaro aski yana sai rana ta bakwai ake masa aski namiji shine yake dole a yi masa aski amma mace ba dole bane a mata aski ko rana ta bakwai an gane ko idan aka mishi aski sai a auna gashin daidai nauyinsa daidai zinariyar da za a yi kyauta da ita misali aka auna gashin ya yi garam biyar to sai ka samu zinariya garam biyar kai sadaka da ita an gane ku? to wannan shi ne kenan to a yanzu zinariya ba ma kowa ya san yadda ma ake yadda al'amuranta suke ba ko? tun da mafi yawanci gashin jariri bai da nauyi so ɗan garam kaɗan ne zai ko rabin garam bai ko? za kuma lawa khairan ko rabin garam bai to garam guda nawa ne yake na zinariya akwai wanda ya san kudin zinariya garam guda jika jika hamsin da wani abu ha to ikhtalafat tujjar ikhtalafat tujjar yan kasuwa sun samu sabani to yanzu yanzu mu dauki mu dauki adadi mafi karamta dan mu samu ide ne karama 37 babba ha babba hamsin to karama za mu ɗauka ko babba yauwa yanzu dai mu ɗauki karamar aisha take cewa kana rasulullah ma kuyira baina shay'aini illa ikhtara aisarahuma in an ba manzo Allah zabin abu bi to ko da yake mafi mafi sauki yake zabi to mu zabi mafi sauki 35 yanzu in garam guda 35 to in ka auna malam ya ce da waya yake kai garam guda to kun gani sai ka kiyasta an aihon maka yaro gashin nan in aka zubda shi a shana ko aka yi rami aka turbuɗe sai ka hudda jika goma sha biyar ka da niyyar wannan na koyi da sunnar manzon Allah ce ta yin aski ma yaro gashi a yi ne a yi sadaka in an ci jika goma sha biyar kenan yana nufin in yayi rabin garam kenan ka ka me da suna kashi da nauyi wannan sunnar ta yi karanci sosai a yi kokari a raya wannan sunnar wannan shine kenan kenan maimakon wasu abubuwa da za ka sai na biki na tattara mutane da a yi waci ma da abinci da sauransu da kayi wannan sunnar da ma zai yi da zai yi amfanin ka sannan nam kowa miskini ake ba miskini wanda ya aski to ana iya a bashi tunda babu dalilin da ya nuna ba za a bashi ba babu dalilin da ya nuna ba za a bashi ba ana iya a bashi amma ba da sunan tukwicin askinsa ba ya zaman toshi na askin in ma biyansa za a yi daban ne mafi yawanci kuma askin jariri kakanni suke yi kenan ba a ma biyan wanda ya yi kenan ana iya a ba wanda ya askin ko kuma a ba da wani miskini shi ne jayyid na sa suna a wannan hadisin kun gani kamar an hada ranar sa suna da ranar da ranar yanka ragon suna ko kenan wannan shine dalilin wasu na cewa ba a ganin sunan yaro sai rana ta nawa sai rana ta bakwai amma wannan kuskure ne wannan hadisin ya nuna za a sama yaro suna rana ta bakwai ba wai yana nuna sai rana ta bakwai za a ganin suna ba yana nuna kada a bari rana ta bakwai ta yi ba a sa mishi ne ta wuce ba a sa mishi ne ba ba a sa mishi suna ba shine abin da yake nihi kada ka bari har rana ta bakwai ta wuce ba ka sa mishi suna ba an gane da kyau ko amma sa suna kana ma iya sa ɗanka suna kamin a aihe shi manzo Allah ya shayi ma wasu sahabbai alkunya da sunaye kuma in suka samu ɗiyan kuma su samu suna an gane ko akwai wani yaro da yama da yama suna Abu Umair an gane ko da sauransu duka ana samu na'am wannan son zuciya ne wannan ana yawan yinsa sosai kaga mutum ya samu suna misali mercredi ranar da kamar jur dai wanda yake na aiki ko jur obrable ranakun aiki sai a daga shi sai zuwa weekend ranakun da ba a aiki wannan son zuciya ne ba a daga ranar suna sai da larura larura kuma ita ce a rasa abin yanka lahiyar uwa ba sharaɗi ba ce ta suna akwai wanda suke cewa ai uwar yaro ba ta lahiya kenan a ɗaga suna sai mi sai lokaci kaza wannan duka ba dalili ba ne ko da yaro yana cikin kwalba kun san kwalba ko akwai wani ɗan uwa nan masallacin da wannan irin wannan ya taɓa samunsa ya ce kada ka jira ka ce sai an hudo kwalba sai an hido yaro da kwasa na aika sa'a abin da za a yi a yi wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matsalan kowa son zuciya yake yi shi yasa nake cewa da ya kasance muna son zuciya game da aihuwar 'ya'yanmu sai kasance Allah ya sa 'ya'yan nasu 'ya'yan namu in sun tashi su ma suna muna son zuciya da ba mu yi ma Allah biyayya ba game da yanda ya umurce mu mu yi musu sai kasance su ma 'ya'yan ba sa muna me ba sa muna biyayya wannan shine kenan kenan in kana so 'ya'yanka su yi maka biyayya to kama Allah biyayya game da su tun wajen ku aiho su ake musu ake ma Allah biyayya wannan shine kenan kenan wannan kuskure ne masu wannan abin kake in kana son kai walima sai ka mafi yawanci wanda suke son su tara mutane ne suke yin haka nan da abin da ya kama da haka na'am na'am eh sosai za a jinkirta eh yaron da alaji yake cewa yaron da ya rasu an aihe sa misali yau ga gobe sai ya rasu ko an aihe sa ya zo da rai sai ya rasu ai a bayani mun ce ana yi masa yanka ko to za a jira sai bakon ko kuma kai tsaye za a yanka za a jira sai rana ta bakwai domin a wannan hadisin kuka manzo Allah bai ba da sharadi yace ba sai yaron yana ne sai yaron yana rayi kenan sai rana ta bakwai sannan za a shi ma yi masa yanka sai a raba naman wannan shine kenan yana da kyau ku yada wannan wannan wannan bayanin don mutane biya bu san da cewa in an aihi yaro ba in ya rasu kamin bakwai ana masa yanka domin yin haka yana sa mutane su yi asarar amfanin wannan yaron an gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam malai ce kitabul aimani wan nuzur littafi mai bayani akan al aiman na'am wannan shi ma wata matsala ce mai zaman kanta walima ta aihuwa sunna ce ko ba sunna ba ce wannan mas'ala ce mai faɗi a tsakanin a tsakanin malamai malamai sun kasu kaso uku wasu na ganin sunna ne wasu na ganin a ba sunna bane in ka ga dama ka wasu na ganin kawai bid'a ne an gane da kyau ko jayyid shi dai abinda ake ce ma walima shine wani abun farin ciki ya same ka sai ka tara mutane a yi abinci a cikin dan godiya gawa ga Allah madaukakin su shi ake ce ma walima an gane da kyau ko dalilin wannan ne malamai suka suka halatta hatta walima ta sabkar alkur'ani don ka sabke sai kai walima don godiya gawa ga Allah an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan idan muka tai akan wannan sai nuna cewa hatta kenan suna in ka samu kana iya kai walima ka tara mutane don godiya ga Allah madaukakin sarki amma walimar ya kasance naman da aka yanka na yaro yana cikin mi yana cikin miya domin asali naman da shi ne ake walima to amma kaga akwai wanda in suka yi walima shi naman ma na yankan ba a masa shi a cikin a cikin walima a cikin abinci alhali naman da ka yanka shi ne ake so ya kasance an yi walimar da shi domin shi naman da ake yanka don a yi sadaka ne kinai an sa cikin miya kamar ya shiga a cikin sadaka wallahu ta'ala a'lam malai ce kitabul aimani wan nuzur littafi mai bayani akan al'aiman al'aiman jam'i ne na al'yamin wannan zur shi kuma jam'i ne na annazuru al'yamin ita ce rantsuwa annazir shi kuma shi ne alwashi kenan littafin bayani akan rantse-rantse da kuma alwashe-alwashe malai ce an ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallahu alaihi wasallam daga ibn umar allah ya da su shi da ma'aikinsa daga manzon Allah annahu adraka Umar ibn al-Khattab ya isko Umar dan Khattab fi rakbin a cikin wasu jama'a masu tahiya wa Umaru yahlifu bi abihi ga Umar kuma yana rantsuwa da ma'aifinsa na rantsi da ma'aifina uqsimu bi abi fanadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira su su duka mutanen ya ce ala ku saurara inna allaha yanhakum an tahlifu bi aba'ikum lalle Allah yana hanin ku ku yi rantsuwa da iyayenku faman kana halifan duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa falyahlif billah to yi rantsuwa da Allah aw liyasmut ko kuma yayi shiru muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin li abi daud a wata riwaya ta abu daud wa nasa'i da imamun nasa'i عن أبي هريرة دقى أبو هريرة لا تحلفوا بآبائكم kada ku yi rantsuwa da iyayenku wala bi ummahatikum ko kuma iyayenku mata wala bil andadi ko kuma da gumaka wala tahlifu illa billah kada ku yi rantsuwa sai dai da Allah wala tahlifu billahi kuma rantsuwar da Allah ma kada ku yi ta illa wa antum sadiqun sai idan kuna da gaskiya an gane da kyau ko wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda biyu abu na farko shine baya halatta kai rantsuwa da komai in ba da wa ba in ba da Allah madaukakin sarki ba akwai ka'idodi guda biyu a babin rantsuwa na farko me yake da suna lillahi an yaqsima bima sha'a min ibadi Allah yakan iya rantsuwa da abun da ya so a cikin bayonsa walaysa lil ibadi an yaqsimu li ahadin illa illa billah an yaqsimu bi ahadin illa billah su kuma bayu ba sa iya rantsuwa da kowa in ba da wa ba in ba da Allah ba an gane da kyau ko wannan shine kenan na sha ta kwaran kwatsa na sha ta bayan daki na sha kwandogowa an gane ko alhamdulillah dalilin da'awa ta sunna kun ga irin wannan rantsuwan sun mi sun rage dalilin da'awa dalilin wa'azi amma da ana yin su sosai kai wani yanda yake wani yadda yake tsoron na sha takwaran kwatsa an gane ko bai tsoron na rantsi da Allah an gane ko ma ne ce balle arawa to kenan arawa sai su kare kansu wannan shi ne kenan jayid amma hatta a yanzu a kauye ana wannan to kuma abin mamaki shi kun san mafi yawanci idan mutane suka kudurta abu sai Allah ya tahiyar musu da abun an gane da kyau ko wannan shine kenan zaka ga ada ana nasha ta kwaran kwatsa kuma za ku ga masu yin wannan rantsuwar takwaran gwadar tana haɗo musu na sha arabu kuma arabun tana haɗo musu da gaske mun sha jin uwaye tsohi sun yi ta bamu labarai na irin wannan takwaran kwatsa ni dai da wayo na akwai lokacin da takwaran kwatsa an san takwaran kwatsa ko ita ce wannan rururuke nan da ake yi ya ana ruwan sama na san lokacin da ta fada a gidan wata tsohuwa wata mata ta kone matar gidan nasu ya roshe daga cikin labarin ta aka ce tana yawan rantsuwa da ta sha arabu ta sha takwaran kwatsa to shine takwaran kwatsa sai ta kwankwatse ta wannan shine kenan sannan kuma a daji in muna tahiya gona muna ganin itace sun kone to sai ana ce muna arado ce ke mi arado ce ke kone su kuma wannan da gaske ne tunda so da yawa arado tana haddasa gobara musamman gobara ta ta me ake ce mishi ta kuran an gane ko tana haddasa ta sosai shi yasa manzo Allah ya karantar da mu ana wannan aradon mu yi addu'a don neman tsarin don neman tsari daga wannan arabikin a takaice ita dai arabu tsawa ce tsawa ce da mala'iku suke mami suke ma ruwa suna kora su su je wuri kaza an gane ko wannan shine ma'ana umarnin da suke musu da tsawar ita ce wannan abu to kaji tun daga inda ake inda ake tsawon to ina ga kaga mala'ikan ha wannan shine kenan Allah ya muna rahama mala ce hadisi na gaba yana abu nabi yana karantar da mu kada ka yi sake ka yi rantsuwa in ba da gaskiya ba an gane ko shi ne ma'anan kada ku yi rantsuwa da Allah in kun ba kuna da gaskiya ba wa an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahib bihi sahibuka rantsuwarka akan abunda dan uwanka zai gaskata ka ne ma'ana ka yi rantsuwa don saboda a gaskata ka ba wai kawai banza banza maka ta kwatsa rantsuwa shine ma'anar wannan yaminuka alama yusaddiquka bihi sahibuka rantsuwarka ta kasance dan abokinka ya gaskata ka wa fi riwayatin a cikin riwaya al-yaminu ala niyyati mustahlifi rantsuwa tana akan niyyar wanda dalilinsa aka yi rantsuwar akhrajahuma muslim muslim duka ya hutar da wannan ruwayon guda biyu abinda ake nuhi shine idan za ka yi rantsuwa to za ka yi rantsuwan ne da niyyar abinda abokin waɗan naka ya faɗa misali ya ce rantse da Allah ba ka ɗauki kuɗina ba to in za ka yi rantsuwar da niyyar wannan za ka yi kada ka yi rantsuwa da niyyar ka yi rantsuwa da niyyar ban ɗauki kuɗin matata ba ko ban ɗauki kuɗin wani ba na rantse da Allah sai da ƙasa ya ce ban ɗauki kuɗin matata ba an gane ko to abinda wannan hadisi ke nufi in dai har gaba alƙali ne aka zo za a yi rantsuwa ko da ko a ce niyyar ka ba akan wannan abun da aka sa kai rantsuwa kai ba ni rantsuwar ta tabbata abinda zai walwale mu na wannan shine ka'ida da suke cewa a niyatul mai yake da suna niyatul halifu ala qasdihi illa fi babil qada'i ina tsammanin haka ka'idar take niyatul halif halifu ala qasdi niyatul halifi ala qasdihi illa fi babil qada'i ma'ana duk wanda ya rantsuwa rantsuwar tana akan abin da ya rantsuwa dan shine a wajen niyyarsa sai a babi na shari'a misali mutum ne ya ramci kuɗi gare yake son ramce gare ka sai ka ce mishi wallahi wane ya ce ina son ka bani jikka biyar sai ka ce wallahi wane ba ni da jikka biyar kin da zan baka kai kuma a niyyarka ma'ana jikka biyar kin da ke gare ka ba ka iya bashi ita an gane ko ba wai kayi rantsuwa ba idan saboda baka da jika biyar kin kwata-kwata a jika biyar kin baka iya me baka iya bashi ita to wannan rantsuwar da kai duk da a zahiri ga abin da take nunawa baka da jika biyar kin kwata-kwata an gane ko amma dai za a tai akan niyyarka an gane da kyau ko wannan shi ake cewa tauriya to amma idan wajen alkali ne ko da kayi rantsuwa sabanin abin da aka nemi kai rantsuwa da shi da wata niyya daban to wannan ba zai tasiri ba domin ya shiga a cikin alhila wal hilu fi shar'i batila rantsi da Allah baka dau kudin sa ba na rantsi da Allah ban dau kudi ba an gane da kyau ko kace hakan to wannan rantsuwar ta tabbata domin ababe ne na na shari'a kina wannan dubara ba ta yi wannan tauriya anan ba ta aiki shine ma'anan wannan al-yaminu ala niyyatil mustahlif niyya tana akan rantsuwa tana akan niyyar wanda ya nemi ayi rantsuwar mulike da wannan hadisan guda biyu mala yace wa an abdurrahman bin samura an karbo daga abdurrahman dan samura radiyallahu anhu Allah ya da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza halafta ala yaminin idan kai rantsuwa akan wani abu fara'aita ghairaha khairan sai kaga kishiyar da ita zaman towa alkhairi fa kaffir an yaminika to kai kaffara akan rantsuwar taka wa'ti alladhi huwa khair sai ka zo ma abinda shi zama alkhairi muttafaqun alayhi wa fi lafzi lil bukhari a wani lafazi na bukhari fa'ti alladhi huwa khair ka zo ma abinda shine yake zamantowa alkhairi wa kaffir an yaminika sai ka hudda kafarar rantsuwarka wa fi riwayatin li abi daud a wata riwaya ta abu daud fa kaffir an yaminika kai kafarar rantsuwarka summa tilladhi huwa khair sannan sai ka zo ma abinda shine mafi alkhairi wa isnaduha sahihun sanadin wannan riwayoyin sahihi ne dukkanin shi wannan hadisi guda ne riwayoyi ne suka bambanta abinda hadisin yake nufi shine ka yi rantsuwa akan cewa ba za ka yi abu kaza ba sai ka ga cewa ka yi abun nan shi alkhairi to sai manzon Allah ya ce ka yi kafara sai ka yi wannan abun na rantse da Allah ba zan ƙara zuwa gidan wane ba an gane ko sai ka ga ka je shi ya alkhairi to a wannan lokacin sai ka hudda kafara sai ka rika zuwa gidansa an gane ko kafarar rantsuwa kun mun santa ko me yake da suna it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba abu na farko a wajen rantsuwa shine ciyar da miskini guda nawa guda goma an gane ko in wannan bata samu ba sai kai musu tufahi ni ke cewa wannan ai ai ina ji yanzu da kai mutane mutane guda goma abinci daga ko dunka ma kowanne daga cikin su tufafi a wajen kuɗi wanne ne hicin kuɗi da yawa mai yiwa kuɗin komfile guda suna iya mi suna iya ci da wannan mutanen goma an gane ko to wannan shine kenan kenan ko ka musu tufafi ko ka yi musu abinci abinci mai rai an gane ko wannan shine kenan ba ka haɗa su da tuwon lamshi ba ko da ke tuwon lamshi shi ma cikin juna yake ko wannan shine kenan in ya sha nama a sama to babu laifi amma haka nan tuwon lafshi da mai tsanwa haka nan kaga bai yi ba wannan shi ne amma ko da yake la yukallifu Allah nafsan la wus'aha to in mai kudi ne ka yi musu roti su ci in kuma ya ku bayu ne kai musu daidai abin da kai ma kake ci na biyu tufasarwa in babu wannan yantar da baiwa to sai in an rasa wannan guda uku ne sai a zai game ga azumin kwana uku amma yanzu mutane kawai azumi kawai suka sama gaba alhali wannan kuskure ne sai in an rasa wancan sannan a komo gani a kenan shi nan ba takhayyir bane aka bada ba an baka zabi bane malamai suka ce wancan uku su ne aka bada zabi amma shi azumi sai an rasa me sai an rasa wancan guda uku an gane ne kyau ko wannan shine kenan wannan al'ada ce da aka saba ta hudda ta hudda tsaba al'ada ce ba dole sai tsaba ba kamar ai wajen kono ne sai ka ga mutane sun saba su in ba hatsi suka hudda ba ganin suke hudda kono ba kana iya ba dole sai abincin ba kana iya ka hudda abinci ka ba su wanda za su iya su dafa ma'ana abincin zai isar su kuma su dafa shi ba tare da shi sun sa kudin su ba sun dafa abincin ba san kun gane da kyawu ba misali shinkafa ka ba shi kilo biyar na shinkafa yana iya sai da kilo hudu kilo guda ya dafa ya ci kudin kilo hudun sai ya dafa ya so kayan kayan sayayya ko to amma in ka bashi kilo guda misali yana isa ya dafa bai isa shi yasa malamai suka ce abincin sai dai ka dafa abincin ka kawo musu ko kuma in zaka ba su abincin ka ba su abincin da suna iya su saida shi su sai wani abu don su gyara abincin da ka ba su wannan a bangaren rantsuwa kenan shi yasa dafa abincin yahi wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na karshe da zamu liƙe mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhu ma daga ibn umar Allah ya dada su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamini wanda ya rantsuwa akan wani abu faqala sai yace insha Allah in Allah ya so falahinsa alaihi to babu laihi a kansa rawahu alhamsa marawaita hadisan nan guda biyar suka rawaito sa wasu sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa abinda wannan hadisi yake nuhi shine idan kai rantsuwa kace na rantse da Allah in Allah ya so sai na yi abu kaza sai ka zo ba kai wannan abun ba to dalilin insha Allahun nan da kasa to ba za ka samu laifin wannan abin da ba kai ba amma in ka ce na rantse da Allah sai na yi abu kaza to dole wannan abin sai ka yi shi in ba haka ba sai ka yi me sai ka yi kafara kenan shi insha Allah san ya sa a cikin magana shine zai dauke maka kafara kuma zai dauke maka me zunubi na in ba kai ba an gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam nan zamu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah